بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نافير الصبر biyu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 19 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasad na 77 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici game da yadda ya kamata a fassara nassoshi waɗanda suka zo game da bayani akan sunayen Allah da siffofinsa ibn taymiya yana yawaita wato istitradi a wannan littafi a inda a yanzu yake tattauna mana doguwar tattaunawa game da ba'asi da yake mayarwa ga wani mutum mai suna abul qasim al-kushairi wanda ya rubuta littafin ar-risalatul kushairiya wanda yayi domin kokarin goyen bayan abinda sufaye suke yi na sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma ɗaukan waɗannan abubuwa a kai su masallaci da kuma uwa uba cewa ma addini Allah ubangiji ya kyauta za mu tashi a inda ibn taymiya yake cewa falaysa li ahadin an yahtajja li ahad al fariqayn bi mujarrad qawli ashabihi wa in kanu min a'zam an nas ilman wa dina li anna al munazi'in lahum hum min ahli al ilmi wa din wa qad qala Allah ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi واليوم الآخر والرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم in ba manta ba yana mana maganganu akan a wata gaba da ya ɗauko a inda kushairi ɗin ya kawo cewa a daga zunnuni cewa wanda ya yi kaza alal misali faɗinsa cewa an samu wata fatawa daga gunnuni wadda take nuni zuwa ga yana goyon bayan irin wannan abu shine sai yake mai da zance cewa ai gunnuni bai kasance haka ba kuma wannan magana ba a kawo ta daga gare shi da isnadin da za a karba ba shine har ya kai ga batu akan a jayayyar da ke tsakankanin malamai bangarori guda biyu bangaren malamai da kuma bangaren su sufaye din akan wannan tafarki din ya kawo mana maganganun wasu daga cikin manyan malamai waɗanda dama ya ambaci maganganun su a baya irin su al-Imam Shafi'i waɗanda suka nuna karnar da ke cikin irin wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye musamman lokacin da abin ya fara shahara a ƙasar Iraki to anan shine yake ta'aliki yana cewa falaysa li ahadin an yahtajja li ahadin baya cancanta ga wani mutum ya kafa hujja ga abokin husumarsa a li ahadi tsariƙaini ga ɗaya daga cikin tafarkin tafarkin masu ganin wannan abin addini ne ko tafarkin waɗanda suke jayayya da su bi mujarradi qauli ashabi ba za ka kafa mutum hujja kawai da maganar malaman ka kadai ba idan kuna jayayya da mutum akan wata qadiyya wane ya ce halas ne ko haram wane ya ce sunna ne ɗayan ya ce bid'a ne ma'ana jayayya akan hukunci munaza'a ko mujadala ko ikhtilafi akan hukuncin wani abu idan ana neman hujja ba za ka kawo maganar malaman ka ce ita ce hujja ba ba maganar malaman ka ne za ka kawo ka ce ita ce hujja ba wa in kanu min a'azamin nasi ilman wa dina ko da ko malaman nan naka ko ƴan ƙungiyar kuɗin nan sun fi kowa girman darajar ilimi da addini لأن المنازعين هم لهم هم من أهل العلم والدين domin waɗanda ke jayayya da su akan wannan abun su ma malamai su ma suna da addini wa qad qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ya riga ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in duk sanda kuka yi tanazu ai al-ikhtilaf ko at tajadul kuka yi jayayya fi shay'in game da duk wani abu mai hukuncin sa farduhu ila Allah sai ku mai da shi zuwa ga Allah war rasuli ku mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe farraddu inda tanazu'i innama yakunu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace dan haka a makoma da ake komawa zuwa gare ta a lokacin da ake jayayya akan wani abu shine a koma da shi zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wannan shine hukuncin da Allah ya yanke farduhu ila Allah ai fardu hukmuhu ila Allah wa ila rasul kamar da Allah yake cewa walau ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم haka kuma اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله da ire-iren su kaga yanzu wannan yana nuni zuwa ga menene a a manazarta inda ake referring to sa'ad da aka samu rikici shine zuwa ga Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar kuma tana nuni zuwa ga hujjiya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yana mai da martani ga yan kalakatu da sauran masu cewa sunna ba ta da ba ta da karfin hujja to gashi a cikin Qur'ani Allah ya ce a mayar zuwa ga Allah kaga zuwa ga Qur'ani kenan to zuwa ga manzon Allah fa kaga wani abu ne wanda ba Qur'ani ba kenan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan sai a ƙara kuma da wancan da ya faɗa cewa la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaga ana iya komawa da magana zuwa ga malamai domin su sune suke wakiltar Allah wajen faɗan me yake nufi wajen fassara magana shi to an koma zuwa gare su ba za su faɗi ra'ayinsu da san zuciyarsu bane za su faɗi meye magana da Allah ya faɗa meye magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da yake cewa ta kace shine idan aka yi sabani to ba a yanke hukuncin wannan sabanin da ra'ayoyin mazaji jama'a ana yanke hukuncin shine da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wane ya ce wane ya ce ba kowa ma zai iya faɗa kamar yadda ya ce su ma masu jayayya da ku suna da yancin su faɗa su ce to mu ma mun ce kaza ko kuma waɗanda muka yarda da su cikin malamai sun ce kaza haka duk abin da ya zama sabani ana so a warware shi to sai ai faɗi maganar da Allah ya faɗa maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kowa sai ya ya hakura ya ja da baya yana da kyau mutane su fahimci yana daga cikin tabbatar cikar imaninka da la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine ka yarda wa zuciyarka kana iya sallama ma waɗannan abubuwan guda biyu doron alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya sawabun ta dace da ra'ayinka ko bata dace ba sawabun ta dace da abin da ka saba da shi ko bata dace ba sawa'un ta zama irin abin da aka saba yi a garin ko bata zama ba ka saba wa zuciyarka ta zama tana da wannan sallamawar kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri baka da zabi wanda ya wandanci na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na'am yace haka abin yake idza sabata an ba'dil maqbulina inda al ummati kalamun fi mithli mawarid al nizai kana fi dhalika hujjatun على تقدم تنازع في ذلك وعلى دخول قوم من أهل الزهد والإبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا yace na'am eh ana iya cewa idza sabata an ba'dil maqbulina inda al-umma kalam idan wani zance ya tabbata daga wasu mutane waɗanda al'umma ta karɓe su al'umma ta yi ijma'i akan yarda da su mutane irin su maliku irin su abu hanifa irin su shafi'i irin su ahmad ibn hanbal da ire-iren waɗannan mutane waɗanda al'umma ta haɗu akan yadda da iliminsu da takawarsu da zamansu jagaba ga addinin musulunci idan magana ta tabbata daga gare su to ana iya karɓan fi misli mawaridin nizai a ire-iren waɗannan wurare na jayayya a wuraren da aka yi wata jayayya aka laluba ba a samu doron alkur'ani ba ba a samu doron sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba game da wani abu to babu laifi anan ana iya karban maganganun malamai waɗanda suke al'umma ta yadda da su ta san su a matsayin malamai kana fi zalika hujja wannan zai zama hujja ala taqaddumi at-tanazu fi zalika a bisa cewa lalle wannan jayayya ta gabata wa ala dukhuli qaumin min ahli az-zuhd wal ibadati wa suluki fi misli hadha zai iya zama hujja kuma akan cewa an samu wasu daga cikin masu zuhudu da masu bauta Allah da masu bin tafarkin sufaye sun shiga cikin irin wannan harka wala riba fi hadha wato yanzu yana magana ne bil akhas akan wannan qadiyar ta kida da yin shama da yin addini shi yake cewa a wannan wajen inda an samu magana wasu malamai karɓaɓɓu a musulunci sun ce babu laifi ana iya yin wannan abu to za a karɓe shi a matsayin hujja akan cewa to wannan rikicin ya daɗe sannan kuma a matsayin hujja akan cewa ashe da gaske akwai wasu mutanen kirki da suka shiga cikin wannan harka ba a matsayin hujja akan cewa addini bane ko mun gani zai ba da hujja akan cewa ashe sabanin da ake da shi akan magana kiɗa ɗin ashe ya tun da ga wasu malamai sun yi magana akai sannan kuma ashe da gaske wasu mutanen kirki sun fada cikin wannan kuskuren lakin na mujarrad hada la yutihu lil muridi alladhi yuridu Allah wa yuridu suluka tariqihi an yaqtadiya fi dhalika bi sai dai samun wasu mutanen kirki ko wasu daɗaɗɗun malamai waɗanda suka ba da fatwa ko suka shiga wannan tafarkin suka yi wannan aikin bai ba da dama ga muridi wanda yake so ya bi tafarkin Allah wanda yake so ya bi hanyar tsira wannan bai ba shi dama ya ce bari ya koyi da su ba domin Allah bai aiko su ai koyi da su ba wannan ya daga cikin wuraren da ya kamata mu gane kwarai da gaske ana koyi da al'umma farko a matsayin su na al'umma ne amma ba a koyi da ɗaiɗaiwon sa abin da suka saba wa abin da sauran suke akai wannan ya daga cikin tatabbu'uz zallat sai ka ji mutum yayi wani abu wanda yake ba daidai bane sai ya ce ai wani ma ya taɓa yi to da wannan ya taɓa yi a matsayin da ya yi ne shi ma a matsayin shi na ɗan adam a matsayin shi na far na individual kaga ai da Allah ya zo a magana akan tafarkin sai ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi misli ma amantum bihi ta ka umma kenan ba misli ma amana bihi ko ma fa'alahu afaradukum ba ko mun gani a matsayin su na al'umma magabata na waɗannan ƙurun almufaddala na farko da na biyu da na uku ana koyi da tafarkinsu amma abin da wasu ɗaiɗaiwansu suka yi wanda yake ya saba wa abin da suke a matsayin al'umma a kai to ba abin koyi ba ne sawa'un a cikin wata mu'amala ko cikin wani yanayin alal misali yanzu hasan dan aliyu dan abu talibin jama'a mun karanta a tarihin shanan allah ya kara shi ma ya cewa baban shi ne yake zuwa yana ce mutane la tuzawwijul hasana fa innahu kana mitlaqa kar ku aura mishi ƴaƴan ya kasance mai aure saki ne sai ka ce shikenan ai ga wani cikin salaf yana aure saki bari kai ma ka dinga yi ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ka sai a nema mishi wani uzuri a ce hala matar ne ba sa mishi biyayya hala saurin fushi ne da shi hala sun dauka tunda sun gan shi dan manya sun dauka yana da kuɗi in suka babu kuɗin sai su ke zama sai a nemi mushi uzurin da za a nemi mushi amma dai ba za a ci shikenan ya zama abun koyi ba ina fata mun fahimci wannan al-mughira ibn shu'ba shi ma sai da ya auri mata sama da 70 ya taba zuwa wata abin nan gidan gaisuwa an yi mutuwa ya tarar da zawarawa da ya saka su tara duka sun zo suna gaishe shi suna ci mishi ina kwana dukan su kuma kowa ta taba zama a ɗakin sha matsayin mata aure to kaga yanzu wannan wani hali ne da dan adam wanda ba za ka ce shikenan ya zama sunna saboda wani mutum kwaya da yayi ba haka abin da muka karanta a baya game da ra'ayin wasu malaman kufa game da ainihin dabi ra'ayin wasu malaman makka game da riba da mut'a ra'ayin wasu malaman ƙasar sham game da al mutlaqa lil khulafa kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su ne asalin tafarkin ba ina fata mun fahimci wannan to shi abin da yake ishara a nan cewa wanda yake neman tafarkin Allah wanda yake neman ya samu tsira ba zai je kama kaɗe kaɗe da raye-raye a masallaci da sunan addini kuma ya ce ai an samu wasu ɗaiɗaiwa daga cikin magabata waɗanda ya yarda su sun yi ba daga cikin masu bin suluki irin nashi ba ma'a zuhurin niza'i bainahum wa baina ghairi tare da cewa waɗancan da suka yi a baya din ai akwai sabani tsakaninsu da tsakanin wasu wa inkari ghairihim alaihim kuma wasu sun musu inkari duk abin da wani yayi a cikin mutanen farko wanda ba daidai ba zaka tara an samu wani ya mishi inkari in dai sun samu labari to za su mishi inkari za su je har gida ko su gayyace shi su yi mishi fada su ce mishi ba haka yake ba ba haka ake ba bal alal muridi an yasduka as-sirat al-mustaqim abin da yake akan muridi mai son bin tafarkin Allah shine ya bi tafarki madaidaici siratal siratal ladina an'amta alaihi tafarkin da Allah ya yi ma masu bin wannan tafarkin ni'ima Allah ka samu ciki minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin tafarkin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi wa yattabi'a ma dalla alaihi alkitabu was-sunna wal-ijma sannan kuma yabi abin da alqur'ani ya tabbatar yabi abin da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar yabi abin da ijma'i ya tabbata akan shi fa inna zalika huwa sirat huwa siratullahi alladhi dhakarahu wa radiya bihi wannan shi ne tafarkin Allah wanda Allah ya ambata kuma ya yadda da cewa abu wannan tafarkin bi kaurihi a cikin fadin Allah da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima kuma yadda abin yake hadha wannan shine sirati tafarkina mustaqiman madaidaici fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi na bata fatafarraqa bikum an sabili waɗanda za su raba ku da tafarkin Allah subhanahu wataala wannan haka haka ainihin ayat ta zo da wannan fiqhu mai matukar girma wanda as-subul din kamar yadda Qurtubi yake cewa as-subul tashmalul yahudiyya wan nasraniyya wal majusiyya yace waɗannan tafarkoki da aka ce kada a bi su a ciki akwai al-yahudiyya tafarkin yahudawa da Allah ya hana abi akwai an-nasraniyya tafarkin kancoci kiristoci da kuma majusanci addinin maguzawa sai ya ce wasa'ir ahlil milal da sauran dukkanin wani addini wanda ba musulunci ba wa ahlil bid'a da dukkanin kungiyoyin bid'o'i wadhalala da kungiyoyin bata wa ahlil ahwa da soye-soyen zukata والشذوذ في الفروع yace da kuma duk abin da yake shazi a cikin fiqh shi ma yana daga cikin bata to shine mahallin magana anan wata fatawa wata take ta saba wa abin da yake madaidaici in ka bi ta yana daga cikin asubul yace wa alu ta'ammuk da masu zurfafawa wajen bincika kaddara da siffofin Allah su wuce abin da Allah ya ce a sani wal jadli da ma'abuta wato musu a addini wal khawdi fil kalam da masu shiga ilmul kalam yace hadhihi kulluha duk waɗannan urdatu zalal tana zama wato farfajiya ce ta zaniya wa mazannatu lisu'il mu'taqad kuma wurin da ake zaton a samu muguwa akida kenan yahudanci kiristanci majusanci bid'a san zuciya kungiyanci bibiyar a zallat ko shizuzi na fikihu sannan kuma da zurfafawa wajen neman ilimin da Allah ya ce bai halarta a neme shi ba game da kaddara da siffofinsa da kuma yin musu da jayayya akan addini da kuma shiga harkar da ba ruwanka duk waɗannan tafarki ne da suke iya kai mutum zuwa ga zane wannan wa'annadin wasu wasu masu karatu kamar kisa'i da hamza suna karanta shi da wa inna ne sai zama ya zama istilafi kenan wa inna hadha sirati kamar da yaqub yake karantawa da wa an hadha shi kuma da an mukhaffafa sai ta zama ko dai za'ida ce ko kuma da ma'anan wa annahu hadha kamar yadda yake a fadan Allah falamma an ja albashiru kaga za a iya cewa falamma ja albashiru suna ce mata an mukhaffafa za'ida wallahu alam idan an kawo ta haka za'idan tana zama litta'kid ne kawai to haka kamar fadin Allah da yace to haka da yace wala tattabi'u subula shine kamar fadin Allah wa aqimud dina wala tatafarraqu fi wa aqimud dina ku tsaya da addinin Allah wala tatafarraqu fi shine yake bada ma'anar a rashin bin hanyoyi mabambanta domin haɗin kan al'ummar musulmai da zaman su a tafarki ɗaya yana daga cikin mafasid amma na ainihin addinin musulunci sai kawo wannan magana yake cewa wa hadha aslun fi annahu la yuhtajju fi mawadi'in niza'i wal ishtibah bi mujarradi qawli ahadin mimman nuzi'a fi zalika wannan dalili ne akan cewa a wajen da aka samu jayayya ko magana ta rikice da juna ba a hujja kawai da maganar wani wanda ana jayayya da shi akai jama'a mu rike wannan magana da muhimmanci sosai wajen warware rigingimu duk abin da ake rigima akan shi to menene hujja za ta warware rigima shine maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya idan ya zama a cikin maganar Allah ko a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mahalli na fahimta mu kiyaye wannan akwai mahalli na fahimta to baka yin jayayya ka ce to dole sai magana ka ka dauki hadisin can na la yusalli yanna ahadukum illa fi bani quraiba kaga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ta zama ta zama faisal ta raba gaddama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ji daga bakin sahabbai wani ya fahimci sauri ake nufi wani kuma ya fahimci duk da ana nufin sauri amma in dai sallah ta riske su wajibi a tsaya a yi kuma ya bar kowa akan fahimtarsa kaga wannan yana nuni zuwa ga ashe ana iya samun mahallin fahimta a cikin nassi na shari'a to aka samu irin haka wanda ya jayayya da kai ba za ka yi faɗa da shi ko rigima da shi ba sai ka rike nashi ya rike naka ka rike naka ya rike nashi amma idan ga doran nasi wanda bai daukan bai da babu mahallin fahimta a kai doran nasi shi za ba a sanda ake rigima akan wata ka'ida ko wata matsala kar ka kawo magana ka ce to ai wane ya ce a'a sai dai ka kawo abin da Allah ya ce ko abin da dan sakon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba haka ba kawai kai shiru domin wannan magana da za ka kawo ba za ta warware rigimar ba wani shi ma yana da yancin ya kawo tashi ya ce shi kuma ga irin tashi wa amma alwajhu thani fa qawlul qa'ili an sawt alhasan yace fuska ta biyu da yake mayarwa da wannan magana martani ita ce maganar mai magana da yace game da murya mai daɗi yace ma'anarta mukhatabatun wa isharatun awda'aha Allahu kullu tayyibin wa tayyiba wai magana ce da instruction da umarni da Allah yake bayarwa amma sai kimsa a cikin wani abu mai daɗi ko wasu halittu masu daɗi ƙaran muryar kiɗa ko ganga ko ƙaran muryar wani tsuntsu mai daɗin murya to wani saƙo ne da Allah subhanahu ta'ala ya kimsa wannan tsuntsun tsuntsun shi kuma yake faɗa wa mutane malam ya ce wannan zancen la yajuzu an yura da bihi anna kulla sautin طيب كائنا ما كان لأن الله أوضعها مخاطبات يخاطب به عباده bai kamata a fara tunanin wannan magana tana nufin cewa duk wata halitta ko ma wace iri ce wai abin da take yi na magana mai daɗi ko kiɗa ko murya mai daɗi wai wani zance ne da Allah ya kimsa mata ta yi magana da bayinsa ba fa inna hadha alqawl fa inna hadha alqawla kufrun sarihun ki kaga wannan zancen to kafirci ne a ciki id zalika yastalzimu an takuna al-aswat at-tayyibatu allati yasta'miluha al-mushrikuna wa ahli kitabi fil isti'anati biha ala kufrihim kad khataba Allah biha ibadahu domin wannan yana nufin kada kade da raye-raye da safi da fito da mushrikai da kafirai da ahli kitabi suke amfani da su wajen aikin su na kafirci a cocin su to wannan yana nufin shi ma wannan zancen Allah ne yake magana da bayi da shi وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان بني آدم كما يزما صوتك نا غرايا دسريوا ورن الشيطان يكي فسقا أن أدن دسو كما قال تعالى كما يدعى الله يكي شوى واستفزد من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم بخيلك ورجلك أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده zai zama kenan in aka ce haka muryar shedan ta garaya ko sarewa ko ganga in dai tana da daɗi to ita ma wani abu ne da Allah ne ya kimsa ma waɗannan makaɗa don su yi magana da bayansa game da Allah ya ce wastafzid man istata'ta Allah ya ma shedan umarni na ta'aji ko kuma wato kamar da aka ce umarni na na taqdir kamar irin faɗin Allah alam tara anna arsala shayatin ala al-kafirina ta'uzuhum azza da ire-irensu wato Allah ya ce wastafziz man istata'ata minhu ka ja hankalin waɗanda ka iya daga cikin bayina bi sautika da muryarka muryar shaidan ita ce kiɗa ɗin wa ajlib alaihim bi khailika kuma ka tunkaro su ka ɗebe su da dawakanka wa rijlika da rundunarka ta kafa to sai zama wannan wanda ya faɗi wacce magana yana nufin muryar shaidan ita ma wani zance ne da Allah ya kimsa ma shaidanin da ke kiɗan don su yi magana da bayan sau an ta kunal aswatu aswatul malaki ya zama kuma sautukan kiɗa sautukan wasa da kiɗa kan auzaha Allahu mukhadabati yukhatibu biha ibadahu su ma Allah ya kimsa su cikin wasu halittu da suke magana da bayan shi wa min al-ma'lumi anna hadha la yaqulu waqil bale ce abu ne mai sananne gun kowa cewa wannan zancen mai hankali ma ba zai faɗi shi ba fadlan an an ya kulahu muslimun ballantana kuma a ce musulmi ya faɗa ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوتا to me yana ya zama mutanen farko daga cikin annabawa da siddiƙai in wannan magana gaskiya ce me yana su zama suna jin duk wani sauti da aka sawwata shi duk wata murya da aka furta su tsaya su saurara wa ya'muru atba'ahum bidalika me yana su umarci masu bin su wato mabiyansu wanda suka yi imani da su mai yana su umarce su cewa ku dinga sauraron waɗannan kaɗe-kaɗe lima fi zalika min istima'i mukhadabatil haqq in ya zama da cewa da jin alqur'ani da jin kiɗa duka abu ɗaya ne ai da sai annabawa da da waliyai da sahabbai da sauran mutanen kwarai su umarni da cewa a dinga jin kiɗa yadda suka yi umarni cewa a dinga jin alqur'ani id kad ulima anna istima'a mukhadabatil haqq min afdal qurbat domin zai zama kenan ai kamar yadda aka sani jin zancen Allah yana daga cikin wato mafiya falalar hanyoyin samun kusanci ga Allah sauraron magana Allah alkur'ani da karanta ta hanyar samun kusanci ne to in ya zama kiɗa ma an ce wai ai Allah ne ya kimsa ma halittun suke yin kiɗan ko suke waƙan to da sai a samu cewa annabawa sun yi umarni da a saurari wannan zance kenan فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون أمومه وإطلاقه حقا kaga ya bayyana gare mu cewa wannan zancen a yadda aka sake aka sake shi haka babu kaidi bai yiwa a ce gaskiya ne yabqa an yuqal abin da ya rage sai a ce hadha khasun wa muqayyadun bi sauti al-hasan idha istu'mila ala al-wajh al-hasan batun abai wa sauti mai dadi wata falala to yana yana dakatawa ne idan an yi amfani da wannan sautin mai daɗi wajen aiki na ƙwarai fa haza haqqun wannan kam gaskiya ne mislu an yuzayyana bihi kalamullah kamar a ce ana wato sauti din mai daɗi sai a ƙawata zancen Allah Allah ya huwa ce wani murya mai daɗi sai zama ya saryar da ita wajen karanta Qur'ani da kuma kyautata karatun alƙur'anin to yanzu wannan sai ya zama abin a saurara كما كان أبو موسى الأشعري يفعل كما عند أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يكسن شيء ينا أي كتاوى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هر النبي يتشمش مررت بك البارحة ناوتي كإندك كجيع وأنت تقرأ كنا كراتو فجعلت أستمع لقراءتك سندوس سورارا قراءتك فقال يتي لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا دانا سنكناك da na kyautata maka karatun kyautatawa ta musamman in an tana mun karanta wannan ainihin magana a baya tana cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi ya ji karatun wannan bawan Allah kuma ya yaba da karatun kuma har ya gaya mushi wanda malamai suka ce yana nuni zuwa ga babu laifi idan ka zo kana koyan karatu a gun malami ka yi kokari ka yi abin da zai burge shi wannan ba riya bane dan ya gane ka koyi karatu yanzu kana yi dan wani ya gani ya ya yaba amma ba kana neman lada ne a gurin shi ba kana neman wato ya san matakin da ka kai na karatu dan ya san cewa aikin da ya na karantarwa an ci riba kaga shi ta yace manzo Allah sallallahu da da na san kana gani kana ji na da na kyautata maka kyautatawa ta musamman to kaga zai zama a zahiri yanzu kamar zai yi karatun dan wani Allah ko to ba haka ba da ka kisa an ka zo kana jarabawa ko da ta qur'ani ce kaka ce kai kana tawadu baka su malamin ya gane ka ya zage ka rubuta ko hadisi ne ko qur'ani ko aka maka tambaya aji nan ba bariye bane wannan ina fata mun gane domin mataki ne na koyan karatu da kuma assessment na me ka koya sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa ana iya samun wani na ƙasa ya zama yana da wata falala wadda ta burge na sama da shi Allah ya ya ware shi da wata falala manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa daɗin murya da iya karatu amma wannan bai hana kuma ya ga daɗi da karatun wani na ƙasa da shi ma'ana yana nuni zuwa ga yadda manya suke itirafi da falalar na ƙasa da su ko da ba su kai su ba domin hadisin ba wai ya ce muryar shi ta fita annabi daɗi bane mu gane ko mun gane ba haka ake cewa ba amma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi ya iya recognizing falalar da Allah ya wannan ƙasa da shi yana daga cikin al-akhlaq al-fadila na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin yadda mu muke gani yanzu mutum yana ganin inda yayi gaba to duk wanda yake bayan shi kamar ba komai bane ba haka ya kamata rayuwa ta kasance ba ko da mutum yana ƙasa da kai Allah ya mushi wata falala ko da falalar ba ta kai taka ba yana daga cikin kasancewa ka mutumin kirki kai ki itirafi ka recognizing falalar da Allah ya ma na ƙasa da kai sawa'un ɗalibin ka ne ko yaron ka ne a kasuwa ko almajirinka ko sirikinka ko kuma wani iri wa kana umar yaqulu lahu dhakkirna rabbana fayaqra'u wa hum yastami'una umar dan khattab radiyallahu anhu ya kasance kan ce abu musa tuna mana da ubangijinmu sai abu musa ya ta karatu su kuma suna saurare dama kuma haka majalisin sahabbai ya kasance ba sa fira ko taɗi kawai na shiririta ko musu ko gulma duk inda suka zauna sai dai su haɗa akan ambatan Allah ko kuma irin haka wani ya karanta wata aya sai su fara mudarasa akan ma'anarta akan tarihin saukarta akan hukunce hukuncenta da fikihunta da aka ga sahabbai suka waye gari kowa yana da wannan sibiya ilimi babu irin mutanen da a ce kawai jahili kinni wanda musulmi amma bai san komai ba a addini babu irin wannan a cikin sahabbai ko mun gani kowa yana da wani nasibi saboda ko da bai lazumci zama a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai ya ya zauna a majalisar su an yi irin wannan karatun ko kuma ya zo ya ji ana yi waɗanda suka lazumci zama suka zauna suka sha karatu waɗannan akwai su irin su Abu Huraira irin su Aisha irin su Anas irin su Ibn Abbas su Jabiru da makamantansu waɗanda suka zauna zaman dirshan na karatu kaga wannan dole malamai suka bayyana to saura kuma fa waɗanda ko dai yan kasuwa ne ko manoma ko sojoji ko makamantansu to su ma zaka ga a duk inda suka zauna suna yin irin wannan ɗabi'a suna raya wuraren zaman su da ambatan Allah da tuna wa junansu ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fala raiba anna anna dhas sauti alhasan babu kokonto akan wannan murya mai dadi idza tala bihi kitaballah idan shi ma'abocin murya mai dadi din idan ya karanta littafin Allah fa innahu yakunu hina idin qad awda Allah zalika mukhatabatin wa isharatin sai zama Allah subhanahu ta'ala yanzu ya kimsa mishi waɗannan maganganu waɗanda yake fara wa huwa fi wa huwa ma fi kitabihi min mukhatabat wal isharat Allah ya kimsa mishi abin da ke kitabin Allah na zance da kuma umarni da Allah ke bayarwa faqad dahara anna hadha al kalama idha humila ala as-sama'i al-mashru' kaga ya bayyana anan cewa shi zance mai dadi dadin murya idan aka dauke shi aka yi amfani da shi a wajen abin da yake shari'a ta yarda da shi allazi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu akai amfani da shi wurin da Allah yake so wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kana mahmalan hasanan ya zama an saka shi a tafarki mai kyau kenan wa idza humila ala umumihi wa itlaqihi kana kufran wa dalala idan ku aka ce wai duk wata murya mai dadi ayi duk abin da aka ga dama da ita ya zama daidai to wannan ya zama barna ya zama kafirci ya zama bata yabka bayna dhalika al-umum wa hadha al-khususi maratibu ya rage a ce tsakanin wancan keɓancewar keɓancewa ita ce amfani da murya mai daɗi wajen yin abin alkhairi shi kuma umumin shi ne cewa murya mai daɗi duk abin da aka yi da ita to daidai ne ya ce to akwai wasu matakai tsakankani minha daga ciki an yi mana zalika ala ma ya jiru mustami'u fi qalbihi min al mukhatabati wal isharati min as sauti a ɗauki fassara abin akan cewa yana hawa kan abin da mai saurare yake ji ne a zuciyarsa na magana da shi da ake yi da isharar da ake masa daga wannan sautin wa in lam yaqsidhu musawwitul mutakallim ko da mai magana bai nufata ta fuskar mai maganar shi in ya nufaci aikin alkhairi da murya shi ya samu falala ta fuskar mai saurare a sa'ad da mai magana yayi amfani da muryarsa mai daɗi ya faɗi wani abu to shi mai sauraron shi recipient din shi wato a audience audience din ya ji wani daɗi na musamman na murya fa hadha kaseeran ma ya qawluhu wannan yana faruwa da yawa ba tare da shi ne magana ya nufa taka ba amma mai sauraron in ya ji muryar ta ta mishi wani daɗi ta bashi wani burgewa na musamman yace to wannan yana iya faruwa wa aktsaru sadiqina alladhina hadaru hadha as-sama' yashiruna ila hadal maqsad mafiyan mutane masu gaskiya waɗanda suka halarci irin wannan sauraron sukan yi ishara zuwa ga irin wannan manufar wa sahibu hadal hal hadhihi al hal yakunu ma yasma'uhu mudhakkiran lahu ma kana fi qalbihi min al haqq me irin wannan siffar to idan ya ji wannan zancen zancen yana tuna mishi abin da ke cikin zuciyarsa wa hadha yakunu ala wajhayn yace wannan kuma na da fuska guda biyu ahaduhuma fuska ta farko min as-sawt al-mujarrad alladhi la harfa ma'ahu abinda ke faruwa ga wanda ya ji sauti wanda ya tsiraitu daga harafi abinda yake nufi da sauti da tsiraitu daga harafi shine kiɗa ko muryar tsuntsu ko abu wani abu da aka rera kaga ya bambanta da muryar da mutum ya karanta wani abu da ita ko yayi wata magana da ita kasuwatu tiyur kaman sautin tsuntsaye war riyah da sautin iska bugawa iska ko hadari kaga sauti ne da ake ji ko cida na abin nan na tsawa ko ƙaran inji misali na wani mashin ko makamantan haka wal alat ko injina shine kamar da muka ambata wa gairi zalika kora makamanci wannan fa za kasiran ma yunziluhu an-nas ala hurufin yuzanu zalika as-saut yuzinu zalika as-saut wannan su da dama mutane suna iya mai da shi haruffa wanda haruffan za su auna wannan sautin wannan akwai shi a ilimin kiɗa music abin nan musicology akwai ilimi da yake magana akan kiɗa yadda ake juya kiɗa zuwa sauti ko da ake juya sauti zuwa kiɗa wanda za ga misali da ake rera taken Najeriya da kiɗa kaga ai asali murya ce wanda an haruffa ne da jumloli da suke da ma'ana ko amma sai a juya shi zuwa wani sauti yanda yake da hawa da sauka da yake ba da irin aman wannan murya kuma wanda yake ji in ji zai gane ko irin yadda makaɗa irin na da masu goge da molo suke yi mai kiɗan yana yin wani kiɗa shi kuma mai waƙan yana faɗan shi da harshensa ina fata mun gane wannan ko inda sojoji suke idan suna yin farecin su da yan sanda da makamantansu duk wannan hanya ce ta canza conversion na sauti wanda yake da haruffa da ma'ana zuwa sauti na kiɗa ko na wani abin instrument wani instrument na kiɗa wanda zai bada zai bada irin wannan karin murya kuma ai ya fahimta me ake nufi fa hada kaseeran ma yurziluhu an-nasu ala hurufin yuzin yuzanu zalika yuzinu zalika sawt wa kaseeran ma yuharriku anhum minhum ma yunasibuha min farahin kuma so da dama wannan yakan motsa abin da ke cikin zukatan mutane na farin ciki idan mutum ya ji irin kiɗan da ke sa farin ciki ko wanda yake da alaka da wani farin cikinsa zai zai yi infial zai reaction au huzn ko ya motsa mutum wani bakin ciki au ghadabin ko wani fushi au shauƙin ko wani bege au nahu zalika ko na makamancin haka da kauli ba'd ma'ana yanzu idan mutum dan tauri ne haka kada irin wannan molin zai zai zai har zaka mashi irin wannan wato abin da yake ji da shi a jikinsa ko idan mutum tsohon soja ne ya ji wani kiɗa na sojoji zai zai zai reaction menene reaction kam da Hausa infial zai ta jawubi zai biye ma abin zai wasu sunan shi da hausa ba zai tasirantu shi ma hausa ne to zai tasirantu wani mawaki mai suna abul hassan annuri wanda mawaki ne a zamanin abbasiya shi ne ke faɗa wannan waka yake cewa rubba warqa a hatufin fidduha sadahat fi fananin alfanani ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي تبكي فلا فلا تفهمني فلا تفهمني غير أني بالدواء أعرفها وهي أيضا بالدواء تعرفني يا جوتا تنتبرني tana rera muryarta tana kuka sai ke cewa rubba warqa yau ku ga wata tantabara ita ce warqa wadda take da ganyenta cikai take da gashinta ya ya lulube cikin ta kenan hatufin wacce ke take ma- take magana take kawo sako daga nesa daga na ke cewa alhati wato tana yin kukanta hannun nesa yana jiwa fidduha cikin hantsi sadahat tana rera waka fi fananin an fananin a cikin wasu fagage daga wasu fagage wato ta je nan ta rera ta sake hawa kan wannan bishiya ta tashi nan ta je can ta je can sai ce rubbama abki fala afhamu ufhimuha nakan yi kuka fala ufhimuha amma ba na iya fahimtar da ita abinda kuka na ke nufi waya ita kuma katta biki tana iya ce kuka ita ma fala tufhimuni ba ta iya ganar da ni mai take nufi ya ce ghaira an bil jawa a arikaha amma a cikin zuciyata ina gane ta in na jiyo kukan ina gane mai take nufi wahaya aidan bil jawa ta arifu ita ma in ta ji kukana a zuciyarta tana gane ni ne tana gane kuma me kukan yake nufi kamar yadda misalin kana da kare wanda yake da training akwai kukan da idan ya za ka iya gane me yake nufi wanda suka san abin da ake faɗa sun sani idan akwai kare wanda yake da training yawan kukan da zai yi a wani wuri ko a wani lokaci yana iya fahimtar da me shi ko mai horar da shi cewa ga abin da yake nufi haka doki hani ne da zai kwara nawa ce za ta isa a gane yunwa yake ji ko ya gaji ne ko ya hango wani abin da yake so ya nabba'antar da mahayinsa to shine shi mana yake cewa wai da shi da tantabaran nan suna fahimtar juna a cikin zuciyarsu duk da ba sa iya yin magana da juna kai to kaga yanzu ya ji wani kuka ne da wata tsuntsuwa amma ya iya fassara shi a irin tunanin shi na mawaki cewa ga abin da take nufi kuma har cewa shi da ita suna iya fahimtar juna shi ma a san da yake bakin cikin sa idan ya kuka tana iya jin sa wannan waka akwai kare-kare da yawa a cikin ta a wasu riwayoyi rubba warqa hatufin fituha sukan ce zat shahwin sadahat fi fanan sannan sai ذكرت إلفا ودهرا صالحا تنا تنا إلفا wasu abokanta da ta saba da su wa daharan salifan da wani zamani wanda ya shuɗe fabakat hazanan wa hajat huzin da ka ta fashe da kuka ni ma sai ta tayar mini da fushi na sai ce fa buka'i rubbama arqaha wa bukaha rubbama arqani kukanta so da dama yakan sa in ji rikka in ji zuciyata ta karaya ita ma kukana na kare mata da zuciya ya ce walakar tashku fa ma afhamuha walakar ashku fa ma tafhamu ina kawo kukana ina korafi ba ta fahimta na ita ma korafi take ba na fahimta ta sannan sai ya ce ghaira anni bil jawa a arifuwa shine wannan ne kenan wa waye aidan bil jawa ta arifuni aturaha bil buka'i muli'a yace kuna ganin wai ita ba ta da aiki ne sai kuka amsa kahal bainu ma jarra ko ko nisa ne da ƴan uwanta ya kwankwada mata bakin ciki wanda ita ma ta kwankwada min yanzu dama aiki ta ne kawai kuka kan tabaran nan ko ko tana cikin wata damuwa ne wanda ni ma ina cikin irinta haka idan muka ɗauki misalin abul firas abul firas alhamadani wani gwarzon mawaki kuma jarumin soja daga cikin ɗan uwan wannan wannan sarki mai gidan mutanabbi a me yake ce mishi sai ku daula ko ta waka shahararriya da yake yi ma tantabara rumawa kafirai abokan yakin musulmai sun taba kama shi har sau biyu suna kama shi kama mishi da shi na farko ya gudu wanda kamar da ake bada labari ya wata katanga da ba taba ganin wanda ya tsira daga wannan gidan yaron ba yadda ya fada ruwa ya ta tafiya kwana da kwanaki suka ta bin shi ba su gan shi ba ya gudu da kuma suka sake kama shi suka dawo da shi suka daure shi saboda dan sarauta ne za su iya fansan sojoji dubbai da shi to a lokacin yana cikin gidan yarin da yake ciki sai ya ji wata tantabara ita ma tana kuka a gefe shine sai yake waka yana cewa aqulu wa qad nahat bi qurbi hamamatu aya jarata hal tash'urina bi hali yace ma'azal hawa ma zuqtu tariqatan nawa wala ma zuqti tariqatan nawa wala wala khatarat minki alhumum bi bali yace a a a a yahmilu mahzunul fuadi a yahmilu mahzunul fuadi kawajima ala husnin na'il masafati ali aya jarata ma an safa dahru bainana ta'alai uqasim kil humuma ta'alai تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يؤذب بالي أيدحك مأسور أيدحك مأسور وتبكى وتبكي طريقة يتشي ويسكت محزون وينشد بالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن الدمع في الحوادث غالي dogo waka ce yana cewa wai a ina cewa وقد ناحت بقربي حمامته a lokacin da wata tantabara ta zo kusa da ni tana kuka na ce mata ala aya jarata ya ke makwabciyata hal tash'uri na bi hali wai kina jin damuwa da nake nake kin kuka saboda damuwa ta kina so ne ki taya ni bakin ciki ma'azal hawa ma zuqti tariqatan nawa yace Allah ya tsare mu daga bala'in kauna zaka raba ka da masoyarka yace amma ke baki taba shiga cikin irin bala'in da na shiga ba wala khatarat minki alhumum bi bali kuma abin da ake cewa bakin ciki bai taba zuwa ko tunanin shi ma bai taba yi ki taba tarma bai bakin ciki ba da ki san shi ayahmilu mahzun mahzun fuadi qawadima ala husnin na'il masafati ali ke da kike kan wani reshi da yake can sama ta ya za ki daukan irin bakin cikin da ke cikin zuciyata ba za ki iya ba ni da nake karkashin kasa domin su saka shi ne a underground a underground suka saka shi a lokacin yace a ya jarata ma an safar da haru bainana ya ke makwabciyata hakika zamani bai mana adalci bane da ke yace zamani bai mana adalci ba saboda mene ta'alai uqasim kil humuma ta'alai taho in raba bakin ciki na biyu in baki rabi sai ki kukan da hujja ta'alai tare ruhan ladayya ba'ifata yace ki zo ki ga wata wani wani rai da ke jikina wanda ya rauni yuraddidu fi jismin wannan ran yana kaiwa ya kawo a cikin wani jiki yu'azzibu bali wanda yana azabta da, da rayuwata na kusa mutuwa saboda bakin ciki ki zo ki gani ayyadu hukum ma'surin yanzu a ce wanda ke kulle yana iya dariya wa tabki daliqatun ke da kike yawo a duniya ki dinga kuka ni na nan kulle amma ina iya dariya ki nake ta kuka ko mun gane da yake zarginta yace wa yaskutu mahzurun wanda ke cikin bakin ciki yayi shiru wa yanzu busani amma wanda yake cikin shakatawa shi kuma yana ta yana tarera kukan shi yace laqad kuntu aula minki bidam'i muqlatan na fi ki cancanta da yi kuka hanna cika ramin ido na walakin na dam'i fil hawadith gani sai dai ni hawayena yana da tsada ya fi karfin zubar da shi kawai saboda ina jin bakin ciki ta cika bakin da kuma ya da ƙarshe shi ba ya fi ƙarfin ya kukan ne kawai saboda kada a ga ya ragwantu to a shahid shine haka mawaka suke suke tajawubi tare da ahada idan sun ji wani ƙara ko sun ga wani a tsuntsu ko wata dabba ta yi wani kuka sai su ba shi fassara su ce ai ga abin da take cewa kuma su ma ga amsa da suke bata ko su ce da su take ko gulma su kake ko ai tana yaba musu ne da gwargwadon halin da suke ciki na bakin ciki ko farin ciki inda kaga shi gani yake yi shi abul firash yana ganin wannan tsuntsuwa kamar tana tsokanar shi ne ma kuma ita ba ta da godiya Allah ne tana cikin yalwa da sakewa da yancinta amma tana kuka kuma ita ba ta ma san me ba bakin ciki ba ƙarya take yi ba wala khatarat minkil humum bi bali sannan yace in tana son ta san yaya ake kuka to ta zo ya raba mata rabin bakin cikin da yake ciki ya bata ta'alai uqasim fil humuma ta'alai tare ruhan da zayya da'ifatan wai ta zo ta ga yanda ran shi yake da rauni a cikin jikinsa yake azabtar da jikin kamar mutumin da cuta ta kusa kashe shi tunda shi rai zai zama a jikin da ya lalace to yana gab da ficewa za ka mawaka suke za ga irin wannan yana nan da yawa a cikin maganganunsu wannan kaga ai ba za a ce addini bane matsalar shi ne in an bar shi a matsayin adadi ba komai sai a ta karanta shi a matsayin adadi amma ka ɗauko wannan ka ce ya zama addini to akwai matsala to abin da su bayan suke yi kenan fuska ta farko da ibn taymiya ya kawo kenan cewa ko dai a samu wani sauti wanda ya tsiraitu daga murya amma shi mai ji sai ya fassara wannan sautin ya mai da shi harufa da kalmomi ya bashi ma'ana yadda mawaka suke na biyu wasani na biyu an yakuna min sauti an yakuna a yakuna min sautin bi hurufin manzuma ya zama sautin da harrufa ne waɗanda aka tsara su imma shi'ir imma shi'irun imma ghairu ko dai waka ko kuma ba waka ba wa yakunu almustami'u yunazzilu tilka almaani ala hali sai zama shi mai saurare yana sanya maganganun idan an yi sai ya ba su fassarar da yake so sawun kasar zalikan nazimu wal munshidu am lam aw lam yaqsud zalika sawa'un mai waƙan ko mai rera waƙan ya nufaci wannan abun ko bai nufata ba idan mawaƙi ya maganarsa idan mutane suka ji sai su ɗauka da su yake sai su ɗauka ko abinci yake musu ko su ɗauka sai wani ya ji to a wannan magana kamar a kaina take da ni ake mislu an yakuna fi shiri itabun wa tawbiqun kamar ya zama a cikin waƙar akwai ita akwai wato zambo wa tawbiqun da da ainihin wato zargi aw amrun bis sabri ko akwai umarni da haƙuri alal malami fil hubbi akan wani abin zargi a cikin kauna aw zammun ala taqsir ko zargi akan gazawa fil qiyami bi huquqil mahabba a wajen gaza biyan haƙoƙin kauna aw tahridun ala fardin lil insani min al huquqi fard ala ala ma furida lil insani min al huquqi ko kwadaitarwa akan mutum ya tashi wani abu da ke kan shi wanda yake haƙƙi ne akan shi ya tashi ya bayar da shi aw igdabu ko ƙoƙarin fusatarwa wa hamiyyatin da ziga wajen ɗaukan wato jarantaka ala jihadil aduwi wajen yakan abokan gaba wa muqatalatihi da yin gwagwarmaya da faɗa da abokan gaba au amrun au umira bi badli an nafsi wal mali ko a umarci mutum da ya saryar da dukiyarsa ko rayuwarsa fi nailil matsulubi wajen neman abin da yake so Waridal mahbubi da neman san mai san shi au ghairi zalika min al ma'ani mujmala ko wani daga cikin ma'anoni waɗanda suke dunkulalli kad yashtariku fiha muhibbur rahman wanda mai kaunar Allah yana iya tarayya a ciki da muhibbul awsan da mai kaunar gumaka wa muhibbul awtan da mai kaunar garin su wa muhibbul niswan da mai kaunar mata wa muhibbul maradan da mai kaunar yara marasa gemu ومحب الإخوان da mai kaunar ƴan uwa wa muhibbul khallal da mai kaunar masoyansa abin da yake cewa nan shine waka a matsayin ta na zance dunkulalle mai wata hikima ko wani karin magana idan mai waka yazo yana rerawa sai zama abin da yake faɗi da manufarsa daban amma wani mai saurare kuma sai ba ta wata fassara ta shafi shi kansa ta dace da irin yanayinsa sai ya ji kamar da shi ake irin abin da wasu ke cewa arashi na rariya mai kashe auren wawa in za ku yadda da magana ta mafi yawan waƙoƙi suna wa mutane irin wannan ba zaton ka ji wani zance sai ka ji ya dace da wani yanayi ko ya fassara maka wata matsala ko ya warware maka wani tunani ko ya taya ka bin wani son zuciya da dama kake akai ba haka bane yanzu kun tuna jama'a sallar ta wuce aka samu mata suka dinga yin wani waka ma maza suna musu rawa wani wani waki a Kano ya wata waka wadda bata kai ta kawo duka duka waka minti uku ce ba amma zina ta tashi kowace mata sai ta hau kan waka kamar ita take wa mijinta waka ko kuma tana wa masoyinta waka har abin ya zama wani yayi yanzu ba muna magana akan wai ya dace ko bai dace bane kowa ya san ai bai dace ba ko amma muna so mu fitar da cewa ne kalli shi san da yayi waka bai nufaci mata su dauki wakan su daura wa mazan su ba bai taba nufata wannan ba shi yayi ne ta yi mota budurwar shi ce ta yi budurwar ma takhayyulin ta yake babu ita a waki kamar yadda misali mawakan jahiliya da aka san su da albukau al atlan ko ka san cewa mafi yawan abin da suke fara dan ƙarya ne ma'ana babu wata budurwa huraira ko unaiza ko in ba dai kamar an tare da aka san shi da abla ba galibi babu su ɗan mata kawai a cikin kwakwalwar shi ne yake suranta wata budurwa sai ya bata wasu siffofi haka aka tambayi ka ibn zuhair da ya gama rerawa aka ce wai ina za a ga wannan matar da kake ta rerawa yace wallahi shi bai san da za a ganta ba dan a cikin kwakwalwar shi kawai take babu haka har hatta cewa da suke saka tasniya khalilayya suke sa tasniya na abokai guda biyu din ba wai daga cikin sa tare da abokai guda biyu din kawai haka suka saba to haka mawaka Allah ya ba su irin wannan zurfin imagination da kuma iya fito da shi fili kowa ya gan shi kuma baka sani ba unconsciously har sai ka biye musu akai shi za ake cewa ai wawaye ne suke biye musu ma'anan wawa wanda bai da tunani nashi na kanshi ko mun gani wanda yake da tunani nashi na kanshi ko mawaki ya jaka zaka san yayin da zaka tsaya ba za ka bari ko ka biye mishi ta tafiya ba sai kai ka jahannama ko yanzu waɗannan matan da suka yi ta wannan abin akwai wanda aka ce auren su ya samu matsala wasu aka ce wasu ƴan mata sun ga mazan sun ce suna so abubuwa da dama suka biyo baya in ka cire ma wato zunubin da suka ɗaukar kansu na yaɗa barna su zo suna rawa ana sakawa a a a, a facebook kowa yana gani kawai wajen an ce wani tafi iyawa za a bata dubu ashirin a wani group ne kawai aka ce wanda tafi iya rawa a gaban miji za a bata dubu ashirin kowa ta yi ta ɗauka ta turo shikenan kuma suka dinga yi suna turowa kenan kuma ya bugari ya zama wata fitina mai zaman kanta Allah shi kyauta almuhim wannan ita ce to kaga mutumin da yake wato a me ake ce mishi almutalaki mai saurare ba dole hukuncin da mai zai yi ya dace da asalin abin da mawaki yake nufi ba tun da mawaki ya gama yin waka to ya gama iyanar shi ya rage mutane su ba ta fassara da suka ga dama kuma wani lokaci za a fassara waƙa jama'a ma'ana a yi tahalil ɗin ta ko sai zama mawaƙin zai maka itirafi cewa shi ba haka yake nufi ba amma kuma fassarar ta zama daidai ba yadda ya mu da muke harka adabi muna amma muna fuskantar irin wannan in ka bi tarihi al-mutanabbi da ibnul jinn mawaƙi ne da kuma wani malami wanda yake mai matukar mu'ujabun yana kaunar shi kamar yanzu a ce fan ɗin shi ne yana son mutanabbi suna tafiya tare suna yawo tare yana tattara waƙoƙin shi amma idan aka zo sharhin waƙa sai ci sabani mutanabbi ya ce ni ba haka nake ne to amma din magana da kai abin da ke nufi kenan kuma dole haka ne sallama mushi shine faransa da ya ji wahala a irin wannan sai ce alaina an naqul wa alaikum atata'awwalu iyakacin nan mu faɗa ku je ku tabbatar da ku ga dama to malaman nakari suka ba shi wahala suka ce wannan magana dai ga abin take nufi to kaga zancen Allah ba a mashi irin wannan abinda Allah yake nufi Allah ya turo wanda zai faɗi me yake nufi amma su mawaƙa da ranar sun gama maganganun su da sauran marubuta to za ka iya ba maganganun fassara daban-daban fiye da wanda suke tsammani kuma duk wanda ya san magana ya san tana ɗauka haka ba ma sai mawaki ba yanzu ma kuna magana da wani za ka iya murɗe mishi ma'anar maganar shi kuma a rasa da za a yi da lauyi ba ba suna haka ba barista ko kowa kwa haka eh in mutum kuma ya jawo shi ba shi zai iya mata haka shi ba dai magana sai ka canza mata fasara ka burki sai ka ce dole haka zai ɗauka shi yasa a nakadi suke cewa shi zance abin da ake ce ma text nas to ba wanda ya mallake shi zaman kan shi yake kowa ya ɗauka ya bashi fasarar da ya ga dama ma'ana tun daga wanda ya kera shi marubucin ma bai mallake shi ba balantana ya monopoly ya ce a ni ga abin da yake nufi zancen yana zaman kanshi ne shi zai faɗi da kanshi ka karanta shi zai gaya maka me yake nufi da sai yake cewa wa qurbama qara'a sam'a hurufun ukhra lam yantiq biha al-mutakallimu ala wazni hurufi so da dama kuma ana iya samun idan mutum ya faɗi magana amma abin da za a ji sai ya saba wa abin da ya faɗa kama yuzkaru an ba'dhim annahu sami'a qa'ilan yaqulu kamar yadda aka ce wani ya ji wani na cewa sa'atara barri sa'atara barri kari kalli wannan magana kaga ai bai da ma'ana ko ko ka'a sam'uhu sai ya ji a kunnen shi an ce ne is'a tara bari is'a tara bari wa qad dhukira wa qad dhakara dhalika fi ma ba'du abul qasim fa qala sami'tu muhammada بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا جولنا يا وينا سوى ياهي ياهي سعتري بر بري فسقط مغشيا عليه كو سيفا يسمع فلما أفاق سئلا دي فرقا سيأكا سمشي me ya faru fa qala hasibtuhu yaqulu is'a tara birri is'a tara birri kamar yana cewa ne tafi yi kokari zaka ga zaka ga kaunata ko zaka ga biyayya ta wa sami'a utbatun al-ghulam rajulan yaqulu akwai wani zahidi utba bin aban al-basri ana ce shi utbatun al-ghulam zahidi ya mishi tarjuma a cewa alamin dubara da kuma hilatul awliya yayi shahada a wani jihadi yayi mafarki ya je yaki yayi shahada sai ya tashi baggarin su ya tafi je ce a saka shi a cikin sojoji ana zuwa ko shine na farkon da aka kashe haka yazo a tarihinsa ana ce mishi utbatun al-ghulam yaji wani mawaki yana cewa subhana rabbis sama'i innal muhibba la fi ina'i sarki ya tabbata ga Allah ubangijin sama lalle wanda yake cikin kauna yana cikin wahala fa qala kutubatu sadaqata sai yace kai gaskiya wa sami'a rajulun akhar zalika alqawla wani mutum kuma yaji wannan magana fa qala kadabta yace kariya kake kawo kowa yayin magana fasara gwargwadon tunanin shi kenan ko fa kullu wahidin yasma'u min haythu huwa kowa yana jin irin abin da yake so ya ji abinda kake so ka ji shi kake ji wato yadda kake so ka fahimci abu haka baka dinga karar da shi ina ganin lokaci ya kure da dai ba gaba ce ta tsayawa ba amma dole hakan zamu tsaya insha Allah za ka ji zancen nashi ya dau wani salo daban to da ibn taymiya kamar da aka sha faɗa hatta masana falsafan nan to suna koya a gurin shi zai fassara musu sannan kuma yana musu kuskuren da ke ciki shi ka ji yanzu yana ta wannan dogon zance duka dan kokarin tantance abin da ya shafi janibin sunayen Allah da kuma maida zance ga waɗanda suke ƙoƙarin su kawo tangarɗa a kai da kamata a fassara su za mu saurara nufi Allah kan mu darasi na gaba insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh